لا مفر منها ونهاية, ونهاية كل حي قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عباد الله وقال سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة فلا ينجي من الموت حصن حصين ولا سلطان عظيم ولا ماض وفير وقد أخبرنا الله تعالى أن لكل نفس أجلا مسمى لا, يتق لا يتقدم ولا يتأخر قال الله تعالى ولكم ولكل أمة أجل إذ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون عباد الله وقد جاءت السنة النبوية بالتذكير بالموت والحظ على الاستعداد له فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هاجم هاجم اللذات يعني الموت رواه الترمذي والنسائي والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري وعن البراء بن عازب رضي الله عنه في وصفه لخروج في وصفه لخروج روح المؤمن ونزول الملائكة إليه بالبشرى وما يلقاه المفرط من أحوال من أحوال عند النزع حديث طويل رواه أحمد وأبو داود يقشعر منه الجلد ويذكر بشدة تلك الساعة على الغافلين عباد الله إذا كان الموت حقا لا ريب فيه فما هو الزاد الذي ينبغي أن يتزول به المؤمن أولا تقوى الله عز وجل فهي خير الزاد كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ثانيا المبادرة بالتوبة والعمل الصالح قبل فوات الأوان قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها, عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم رواه مسلم ثالثا كثرة ذكر الموت لأنه يزجد في الدنيا ويرغب في الآخرة كما مر في حديث أكثروا ذكر هادم اللذات رابعا أداء الحقوق ورد المظالم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم فليتحلله اليوم منه قبل أن قبل أن يكون دينار قبل أن لا يكون دينار ولا درهم رواه البخاري خامسا حسن الظن بالله مع الخوف والرجاء فعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث أيام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله إلا هو يحسن الظن بالله عز وجل رواه مسلم ثالثا الاستعداد بالوصية فيما يجب قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه أيها المسلمون فلنتزود لهذا اليوم العظيم ولنجعل الموت نصب أعيننا فنحن مسافرون لا محالة والدنيا دار ممر والآخرة دار مقر أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya rubuta mutuwa akan dukkanin halittunsa baki daya ya sanya mutuwa ta zamto wata kofa ce wacce babu wani wanda zai tsere mata kowa sai ya shiga ta cikinta ina godiya ga Allah subhanahu wataala muna ƙara godiya gare shi ga dukkanin ni'imomi ina shaidawa babu abin musa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne tsira da aminci su tabbata a gare shi da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako aminci wanda yake mai yawa bayan haka ya koyi uwa musulmi ina yi wa kaina wasiya da ku baki ɗaya da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da kiyaye dokokinsa da kuma cewa wannan ita ce nan ainihin wato guziri mafi girma da mutum zai amfanar wa kansa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya nannaɗe tabarmar rayuwa mutum ya kama hanya ta mutuwa zuwa alkiyama. Ya koyi wa musulmi, lallai mutuwa haƙiƙa ce wacce babu wani wurin gudu gabarinta, ƙarshe ce ga kowane wanda ke rayuwa. Allah maɗaukaki yana cewa kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa, kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa, kuma ku sani kaɗai ana cikan ya muku sakamakon ladaddakin ayyukanku ne a ranar alkiyama. Duk wanda aka tseratar da shi gabarin shiga wuta, aka shigar da shi aljanna, hakika wannan ya rabauta. Allah ta'ala ya ce, rayuwar duniya ba wata ababa ce, face ɗan jin daɗi ne ƙanƙani na ɗan lokaci, mai ruɗin ɗan adam gabarin hanyar Allah. Ya ku bayin Allah, Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wannan, a cikin sofin nisa Allah ta'ala yana cewa a ko'ina kuke mutuwa za ta same ku, ko da kuna cikin wasu ganuwoyi waɗanda an sa gininsu ya zamto mai tsananin ƙarfi, inda ma ta fi ƙara auki, ita mutuwa inda kake tafiya ka je. a nan za ka je ka same ta inda ajalinka yake. Kisa babu wajen guduwa, babu wajen tsira, babu abin da ya fi dacewa ga ɗan adam, illa ya yi tanadi, ya yi tunani na yadda za a iya samu tsira a gaban Allah maɗaukacin sarki a ranar alkiyama. Sannan jama'a, mu sani, babu wata ganuwa, babu wani kariya da zai kare ka barin mutuwa. In rashin lafiya ne kake tunani zai sa ka mutu, to ai marasa lafiya nawa ne suke shekaru masu yawa a cikin jinya in kana tunanin lafiya ce za ta sa ka mutu mutane nawa ne da lafiyarsu da komai suke faɗi su mutu ba tare da wata illa ko wani abu a jikinsu ba a'a kadai saboda Allah ya hukunta kuma lokaci ya riga ya ƙare shi yasa wani mai hikima yake cewa fakan min fakan min sahihin mata min ghairi illatin yau nawa nawa ne da yawa ana samun mutumin da ke da ƙoshin lafiya amma zai mutu ba tare da wani ciwo ba wa kan min saqimin asha hilun min ad-dahri nawa nawa ake samu ma'ana da yawa ana samun wanda ba shi da lafiya amma da wannan rashin lafiyar nashi sai ya shekaru aru aru masu yawa a duniya Allah madaukakin sarki ba zai dauki ransa ba sai wannan lokaci ya kare sai ainihin wato lokacin da Allah ta'ala ya ɗiba masa ya kare shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa kowace rai Allah ya kaddara mata iyaka adadin lokacin da zai ba mata a duniya babu ƙari babu rage Allah madaukaki yana faɗi a sufil a'raf yana cewa wa li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da iyaka tana da dan takaitaccen lokacin da Allah ta'ala ya sanya mata idan wannan ajalin ya zo idan wannan lokacin ya zo, ba za a yi musu jinkirin ko da minti ɗaya ba, sannan ba za a yi gaggawan ɗaukar ran kafin lokaci ya yi ba dole dai wannan lokaci sai ya cika shi yasa idan aka kai mutum asibiti lokacin da ake ƙoƙarin a ceto ransa ina lokaci ya riga ya ƙare duk wani maganin da za a bashi zai zama abin da zai ƙara taimakawa ne wajen ƙara taɓarɓarar da wannan lafiyar ta shi zuwa ga mutuwa domin ciwon ajali ba ya da magani babu abin da ya rage lokaci ne ya riga ya yi tafiya kuma sai an tafi shi yasa yake da kyau kada kullum ka dinga tashin cewa zan yi kaza a rana kaza zan yi kaza a lokaci kaza ba ta tunanin mutuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa abdullahi dan umar allah ya kara mishi yadda yana cewa da shi ya kai abdullahi dan umar ka kasance a duniya kamar baƙo wanda ya zo a ɗan bashi wuri ya kwana gobe ya wuce zuwa gare su ko wanda ya zo tsallake hanya ka san dai ba zai tsaya tsakiyar wannan hanyar ba sai Abdullahi dan Umar ya kasance yana cewa idan ka wayi gari da safe kada ka sa rai za ka kai yammaci idan ka kai yamma kada ka sa rai za a kirga ka a cikin rayayyu da safe don haka yi kokari ka ci ribar lafiyanka kafin rashin lafiya ya riske ka ka yi kokari ka ci ribar rayuwarka kafin lokacin da mutuwa za ta zo maka wannan tabbataccen abu ne wanda ba shi da iyaka. Ya ku bayin Allah, Abu Huraira, Allah ya ƙara mishi yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, ya ce annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, ku yawaita tuna mutuwa, ku yawaita tuna mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa. Shi yasa ba maganin mutuwa irin tsoron Allah, kiyaye dokokin Allah, aikata kyawawan ayyuka da abubuwan da za su taimaka ka samu rahmar Allah a bayan mutuwanka. Mun san hadisin albarra ibn Azib da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba da labari cewa idan mutuwa ta zo wa mutum mumini mala'iku za su zo su zauna a kusa da shi da fararen kaya kuma zai gansu ga su nan fululu iya ganinsa sannan za su zo da ainihin wato wata audiga da wata shimfiɗa wanda za a ɗauki ransa a sa a kai su fara yi masa bishara da cewa lallai kaza da kaza muna maka bishara da cewa za ka koma zuwa ga rahamar Allah da yardansa da jin daɗinka suna hira da mutum suna ɗaukar ransa a wannan lokaci shi yana iya ganin su amma duk wanda ke tare da shi bai iya ganin su shi yasa Allah ta'ala yake cewa falawla idza balaghat alhulqum me yasa lokacin da rai ya kawo karankarama ya kawo bakin wuya wa antum hina idin tanzurun a lokacin gashi kuna gani mutuwa zai yi me yasa ba za ku hana shi mutuwa ba wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ce mu mun fi ku kusa da shi sai dai ku ba ku gani falawla in kuntum ghayra madinin inda a ce kuma din nan ba za ku mutu a muku hisabi ba tarji'unaha ku dawo da ransa mana in kuntum sadiqina inda gaske ne ku masu gaskiya ne babu wanda ya isa da kangararre da salihi da mutumin kirki da mutumin banza da mashayin giya da mahajjacin alkur'ani kowa sai ya mutu za a wayi gari wata rana a yadda muke nan abin barin nan ba ni bane wani ne za a wayi gari wata rana sunan wanda ya sanni ma ba za a sani ba a duniya wannan sunar Allah ce don haka kakka ɗauka cewa yadda Allah ya baka rayuwar nan za ka yi ta wanzuwa a cikin mutane ai ta ambatonka yo wanda suka yi alherin ma akan manta da su ina ga wanda ya da banza sai an wayi gari a unguwarku a gidanka da ka zauna wallahi wanda ma ya san ka ba a san shi ba ba ma kai din ba wanda ma ya san ka shi ma ba a san shi ba shi ma ya mutu ya bar duniyar duniyar kwaya nawa ce kwana nawa ce shi yasa a lokacin da kake jin daɗi ya kamata ka dinga tunawa da mutuwa a lokacin da kake cin walwala ya kamata ka tuna tsakaninka da Allah a yau da mutuwan nan za ta riske ka ta zo maka a yanzu mala'ikan mutuwa ya ce to Allah ya aiko ni in ɗauki ranka ni ɗan saƙo ne daga wurin Allah tsakaninka da Allah ka shirya ni na shirya kuma kun shirya dukkan mu nan mun shirya yana da wahalan gaske kuma ita mutuwar ba ita bace abin tsoro a'a me zai biyo bayan mutuwan idan mun tafi shine abin tunani dan mutuwan hakika ce muna ganin ta amma matsalar shine da ni da kai da mu da su kowannen mu ya shirya haduwa da Allah wannan shine abin da ya kamata kowa ya tunani akai ya ku bayin Allah ‘yan uwa masu girma mu sani cewa tun da mutuwa ya zama cewa babu yadda za a yi ba shakka dole sai an mutu to ashe ya kamata kowa ya yi ƙoƙari ya rage abin da ake ce ma shagala ya rage rafkana ya rage son sharholiya ya rage yawan son jin daɗi ya rage yawan son ya huta ma jikinsa ba zai ma Allah biyayya ba ibadojinmu hatta salloli da muke na farilla gani muke kaman wani kayan nauyi ne aka ɗaura mana ba mu da yadda za mu sai mun yi shi yasa idan mun zo yi duk sai mu matsu muna cikin matsuwa duk mun matsu a gidan sallar ana gamawa abinda mutum zai fara yi wani kafin ya fara astaghfirullah sai lalibo wayansa sai ya lalata ya gani miskol nawa ne wa ya kira ni sako ya shigo chat ya shigo kafin ya ambaci Allah da kalma guda ɗaya Allah ka tsare mana imaninmu lallai idan mun duba da kyau jama'a lallai akwai gyara akwai gyara kware da gaske Allah ya bani ikon gyarawa to tun da mutuwa hakika ce jama'a menene maganin mutuwa to ga maganinta abu na farko shine tsoron Allah in dai zama kana da tsoron Allah gwargwadon abin da Allah ya baka kana kiyaye dokokinsa yi kayi bari ka bari hakika wannan kana da kasha maganin mutuwa kai kam ana sa rai idan mutuwan ta zo to kana da abin da za ka je gaban Allah da shi wanda zai sa Allah ta'ala ya kalle ka ya maka rahma Allah ka yi mana rahma ya ku bayin Allah Allah ta'ala ya faɗi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa Allah ta'ala ya ce ku yi me ku yi tanadi ku yi tsurwuri ku yi guziri mafificin guziri shine me tsoron Allah dan jama'a barin gaya mana ko kaƙi ko kaso in dai sana'anka cin dukiyar mutane ne sana'arka gulma ce sana'arka gutsurutsuma ne sana'arka sabon Allah ne a koda yaushe sana'arka shaye-shaye ne ka sani duk aikin da kake Allah baya karba Allah ne ya faɗi cewa inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqin kadai Allah yana karba ne daga wajen masu tsoronka masu kiyaye dokokinsa don haka in baka so kai mummunan ƙarshe dole kai dubi a rayuwarka ka gani wai wani zunubi ne ya zama maka alaƙaƙai wanda kayi kayi ka tuba ka daina ka kasa yi ƙoƙari ka daina wannan laifin yi ƙoƙari ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala tun kafin lokaci ya ƙure maka abu na biyu gaggawan tuba zuwa ga Allah da aikata kyawawan ayyuka kafin lokaci ya ƙure domin Allah ta'ala yana cewa ku yi gaggawa zuwa ga samun gafara daga wurin ubangijinku ku da wannan aljannar da faɗinta ya fi faɗin sammai da kasai baki ɗaya, Allah ya tanadar da ita ne ga masu tsoron Allah, kun ji, ga masu tsoron Allah, Allah ya tanadin gidan aljanna, wa'iddat lil muttaqin shi yasa duk inda zaka ji labarin ɗan aljanna, sai ji Allah yana cewa, sai ji Allah ta'ala yana maganin cewa wa ni'ma ajrul amirin, ma dalla da ladan masu yin aiki. Allah ta'ala zaka ji yana yawan ambatawa lakin alladhina taqaw inda rabb lahu lahum lakin alladhina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyya masu tsoron Allah suna da aljannatai suna da gidaje saman waɗannan gidajen akwai wasu gidajen ƙoramu na gudana mare maruwa na gudana a ƙarƙashinsu suna masu dawama a ciki alƙawari ne na Allah tabbatacce Allah maɗaukakin sarki baya saba alkawari ya ku bayin Allah abu na uku shine yawan tunawa da mutuwa yawan tunawa da mutuwa yana sa wani abin duniya ka kau da kai gaba da su gaba daya kaga mutum yana rashin lafiya amma da ya dan farka ya suma ya farka sai ce ina labarin gona ta an dawo min da gona ta kaga shi gaba daya ma ba maganar lahira yake ba maganar duniya yake wa ya gaya mai zai ci gaba da rayuwa wa ya gaya mai wannan abin zai mora aikinka ke na rigima da wani ka ci mutuncin wani ana raba ka rigima da wani ka ci dukiyar wani ka ci amanar wani wani ya maka Allah ya isa wani yana cewa ka je na bakka da Allah kana cewa eh din sai me na ci dubu sai ceto kai sai wallahi lokaci na zuwa da zaka raina kanka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yake duk wanda ya san akwai wani abin da ya taɓa cutan dan uwan shi in a mutuncin shi ne ka ci mutuncinsa in kuma dukiyarsa ne ka ci ta in wani haƙƙinsa ne ka ƙwace ko ka danne ko ka ince shi manzon Allah ce maza kai maza ku sasanta tun a nan duniya tun kafin ranar da za a je ranar alkiyama ba kuɗi ba ka da kuɗi haka manzo Allah ya ce qabla an la yakuna dinaru wala dirham kafin lokacin da babu dinari babu dirhami su ne kuɗi babu kuɗi babu abin da zaka fanshi kanka da shi a lahira innamal hasanatu was sayyi'at don haka mafi munin ƙarshe da mutum zai yi a duniya shine ka bari ka haɗu da Allah alhalin akwai haƙƙin bayan Allah a kanka jinjim ka gama yawo ka ƙara mutuwa a cikin mutuwa don kwata-kwata Allah baya yafe laifin wani ko Allah ya yafa nashi na wasu ya yafe a wallahi sai ka biya kuma kyawawan ayyukan nan naka sallan nan naka in ma ka yi da kyau azumin nan naka in ka sha yunwan da kyau kiyamun layin naka da kake hana idan ka bacci ka tsaya kai tai wallahi duk za a kwashe a rabawa bayan Allah Allah ka tsare mana imanin mu wajibi ne mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na hudu duk wanda ka san cewa ka cuce shi ka maida mishi da kayansa abu na biyar kyautata zato ga Allah ya zama kullum kana zaton ma Allah zato wanda yake mai kyau da kuma fatan samun rahmar Allah amma kada ka dinga jin cewa ai Allah gafurur rahimu ne kai ta tsuwula tsiyarka kana ganin cewa ai ba komai ai Allah gafurur rahimu ne to wannan me wannan shine nan me harkar murji'anci kenan shine dan tamore ne shi shi baya ganin komai kawai ai Allah ta'ala da kansa ke cewa i'lamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa Allah mai tsananin horo ne wa anna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne ne jin kai ne kar ka ɗauki ɓangare ɗaya ka bar ɗaya ina fata mun gane wannan wani ya wani mutum ya zo mutuwa manzo Allah ya zo ne shi shi ya kake jin kanka ce to ya rasulullah ina jin kaina cewa ina fatan samun rahmar Allah ina kuma jin tsoron miyagun ayyukan da na aikata kada Allah ya azabtar da ni ina jin tsoro manzo Allah yake cewa babu wani mutumin da zai zo mutuwa a ranar da zai mutu yana cikin irin wannan halin da kake ciki face Allah ta'ala ya gafarta mishi ya sa zama daga cikin aljanna ya zama kyauta zantan ga Allah irin wannan ne irin wanda ya samu asali daga littafin Allah daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama abu na shida shine kokarin yin tanadi kafin lokacin mutuwa wasiya ce zaka rubuta ka rubuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani haƙƙin mutum musulmi da yake da wani abin da yake so ya wasici da shi kada ya bari ya kwana biyu face ya rubuta wannan wasin ya aje a littafinsa ka rubuta har wanda zai ma sallah ka rubuta ka faɗa ba ramdanci ba ne in kana da hali a yau sai likafaninka ka aje a gida ka ce in na mutu ga likafani ba sai kun sha wuya ba kana yawan ɗagawa kana kan likafanin nan don Allah ba za ka dinga tunawa ba za ka dinga tunawa ka kalli tafin wasiyanka ka kaddara yau kai ka mutu ga littafin bashin an ɗauko an duba manzo Allah yake cewa ba mutumin da zai samu hutu a kabarinsa inda ya mutu da bashin mutane a kansa ka mutu da bashi a ranka ba zai kai zuwa ga rahamar Allah ba za a rataye wannan ran naka sai an biya maka bashi sahabin manzon Allah ne kwana uku ba a biya masa bashi ba wanda yace na ɗauke manzo Allah yace ka biya yace zan dai biya goma ka biya yace zan biya ka biya yace zan dai biya sai ranar ku ce ya manzo Allah na biya manzo Allah ce al'ana baradat jildatu sai yanzu fatan jikinsa ya sanyi kaga ana dumama shi saboda me bashin mutane a kansa wai Allah ya ji kanmu mun ci bashin ma mun manta wani ma saboda ya ci bashin baya son ma ya ganka kwata kwata in kuma ya ganka sai ya shamur ya tsara fuska ya zazzaro idanu yana jiran ka yi mishi magana ya tsigale ka ya ci mutuncinka saboda ya ci dukiyar kuma ya ci mutuncinka kaga kai ya maka 2-0 amma ranar alkiyama Allah zai ɗebo daga ayyukansa ya biya ka kai hakuri ya ku bayin Allah mu yi kokari ne tanadi zuwa ga wannan yini mai girma wanda ke zuwa mu sanya mutuwa ta zamto a gaban idanunmu kamar muna ganin ta ga mu gata sannan ya zama cewa mu sa a ran mu cewa mu dinnan matafiya ne mu dinnan matafiya ne ba mazauna ba ne dindindin a duniyan nan dan daga lokacin da aka haife ka zuwa yau idan kai tunani to ko da kafa ake zuwa lahira ai ka kusa shekara 60 da wani ba kai magana hatta ƙananan yara a cikin ne sun kusa sun kama hanya dan kai baka sani ba kai za ka kai 60 din 70 din za ka kai baka sani ba don haka dole ka dinga duba zuwa ga wannan Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa kyawawan ayyuka mai zama da shi za mu cika ya Allah muna roƙonka ka kyautata ƙarshen mu ya rabbal alamin Allah ka sanya kalmar la ilaha illallah ta zamto da ita za mu cika muna addu'a ga ɗan uwanmu da Allah ya masa rasuwa isa ga ɗan gida Alhaji Musa Ido Allah ta'ala ya ji kansa Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya sanya aljanna ta kuma a gare shi muna addu'a ga dukkan mawatan mu baki ɗaya tun daga kan iyaye da kakanni da dukkanin musulmi baki ɗaya Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu baki ɗaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله أشهد أن لا إله إلا الله